بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا وخمصة في سبيل الله في سبيل الله ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan allahu akbar allahu akbar ramadan mun gama hawa saura ne saura gangara ko ka tashi tsaye ko kasuwa ta ci wawa ta wani wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida bayan allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu ibrahim gaidan ibrahim gaidan mai girma tsohon gwamnan jihar yobe a yanzu kuma minista na harkokin 'yan sanda ta excellency allah honorable honorable plus his excellency is equal to honorable his excellency ya aiko wa malayu gudunmuwar kudi naira miliyan biyu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka kara wa dukiyarsa albarka yadda ya tausaya wa malayu Allah ka tausaya wa ƴaƴansa da zuri'arsa na san shi mutum ne mai son addini zai yi ta lokacin da yana gwamna zai aure da ƴarsa ko kun sai da ake aure a kanuri aka ce akwai kuɗi akwai fawa akwai banki wallahi za ka ga shagali iri iri amma mai girma gwamna ya ce walima da ya tara duk kwamishinoninsa da manyan baki na cikin gida da waje aka gayyaci aka ce a je a yi wa'azi muka je bidiyoyin aure da bidiyoyin rayuwa muka musu fadandama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha akwai abubakar jinjiri abubakar jinjiri jinjiri na ya girma ba domin abubakar jinjiri ya aiko wa marayu da gudunmuwa ta kudi naira miliyan daya ya labarin jinjiri a jinjiri ya zo bakwai abubakar jinjiri Allah ya maka albarka Allah ya zikirka albarka Allah ya iyayenka albarka Allah ya wazirarka albarka Allah ya tafi gaba da duniya lafiya akwai suwar ba soyi ba dardi su abubakar ta aiko wa malayi gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka wajen ta albarka in tana da yaya Allah ka musu albarka in ba ta da su Allah ka ba ta masu albarka in tana da miji Allah ka mijin albarka in ba ta da shi Allah ka ba ta miji mai albarka mutumin kirki wanda za su zama irin ahalin sunna Allah kan gaba yi hungwar gishiya ta shiga cikin gidanta da matsa ya ce akwai ta kamo hanya ta koma akwai abdulkarim abba a kanu mu jina akwai bako garba bako garba ya yi koma rayu gudun warko ne naira dubu ɗari Allah ka saka wa bako garba da alkhairi to zuciya sa albarka to rayuwar sa albarka daga nan sai bintube bintube al'amin bintube ina zama da kamar sunan namiji ne ko ko sunan mace sunan namiji ne ko to Allah ka masa albarka Allah ka duke sa albarka da yake wasu yaro ka in ba ka san suna a yaran ba to kana yi kuskure kana yi ne eh kana yi kuskure yanzu kuwa Hausa akwai sunayen da suka zama sunayen maza ko suka zama sunayen ne suka zama sunayen mata to idan aka ce bintubi ala bin an ce suna ne na shiwa da bare bare kuma sunan namiji ne to Allah ka masa albarka ka duke sa albarka akwai abdulkarim abba ya yi ko bada gudu marko ne dara dubu hamsin ya Allah ka yi abdulkarim abba albarka Allah ka duke sa albarka ka zira sa albarka da mu da sauran waɗannan gaba ne Allah ka sa mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jannatin da sura ta shi kiyama wannan shine karshen gudu ƙarshen bore muke nan a ce ga gidan ga gidan wa wannan alama ta zakura makwabtan ka idan mai gida ya ce to kai za ka fara ganin shi ka yi jinjina wani zai ce ya dukkan mu za mu makwabta ka da shi gidan nasa babba ne wani iri ka ta fara gida ne mu na mu biya sai kowa sami da za a jona shi a dan makala ne nan ana rama a dan jona shi ta nan liman a jono shi na gwanin qur'ani shugaban marayu sojan fara zuwa jona eh ga su didi ga su fiye ga ɗan almajiri mabaraki a ya gaji ya fiye sauran gaban Allah ya ka sami mutum mai aiki don Allah kamar na agaji yana da wahala ke sa da ko ɗala a yi zala abin da zai fara yi shi ne agaji don gani ma amfani ya sa yaransa agaji ya kasa ya kari ya san me ke yi a nan ake koya wa mutum ikilasi da aiki don Allah kuma ku lura mu ga irin dogon wurin tsiyan nan da san kudin tsiyan nan yan agaji da sun a cikin tattauna su da sauki sai ka shigo butar ka da ruwa na rana wani ya kwace shai kuma dole ka akwai wajen aiki da wani ya zo karbi mu da girgiza ya ba ruwa jima maka shi ba sa amfani yan agajin nan ba ya kana jin ba dan Allah ko ba sai ka je ka bashi wani budo saman dai ba amma da gani ce lallashe shi ce bari je nemo maka kaji bawan Allah wasu bayan Allah sun tara sun haifo mana gudun bakuri naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu ɗari da tamanin ya Allah ya idan bayan naka guda tara ka kwaje su gaba da kaɗu na sa jannar firdaus wasu bayan Allah a akwai mai muna ahmad bakuri ta yi komai gudun bakuri tana dubu goma sha biyar allah ka mata albarka ta duke ta albarka a ba bakuri ba bokani mai muna ahmad bokani allah ka mata albarka masu naira ɗari zuwa sama sun aiko da gudunmuwar naira dubu ɗari da talatin da biyu da naira ɗari biyar allah ka saka musu alkhairi ka raba su da talauci ka haɗa su da arzikin da zuwa su aljanna firdausi mutanen masallaci sun aiko gudunmuwar marayu naira dubu ashirin da hudu ɗari hudu da hamsin allah duk ka san su allah duk su ka zuba su aljanna firdausi gudunmuwa da aka tara wa marayu a yau naira miliyan uku da naira dubu ɗari shida da hamsin da ɗaya da ɗari tara da hamsin Allah ya saka kowa da alkhairi ku ci gaba da taimakon marayu Allah ba zai je taimako ku ba akawun nomba na marayu 000455373 zama mai ta 300453753 banki jayi akawun name shi da jibius officer and lesu village foundation abuja kamin mu fara karatu muna miƙa jaje da shugaban kwamitin marayu kuma shugaban wannan masallaci da muke tafsiri a cikin shi mai girma matawallan dini matawallan sunna ko matawallan izara yan agaji suka ce abdulmalik dini wannan matashi Allah ka kara masa albarka ka kara wa rayuwarsa albarka wallahi tun da na san shi ban san shi komai ba sai aikin addini ba ma'aikacin gwamnati ba ne kawai ɗan kasuwa ne ɗan ne ɗan kasuwa ne can an buɗe injin biredi can an buɗe sofa market can haka yake bugawa kuma wallahi duk abin da ya samu musulunci yake ci na san lokacin da bawan Allah nan shi kadai da ɗan ɗaya da ɗan ɗaya ya sayar mana mota sama da guda arba'in ta dawa ba guda arba'in ba sama da mota guda arba'in kuma duk motocin da kowace shugaba zai kawo ba za ka gan shi ba ya ce shugaba ga wannan mota a duba cikin masu kokarin addini da suke wahala ba su damu hawa ba su cikin wa ya ce a fara cikin malamai a ce a kai wa malam wani a ce ana ramomi a ce a kai wa ana ramawa ne masu wazi a kai wa masu wazi wani dan agaji a kai wa yan agaji wani saboda mota kuma a lokacin da muke cikin talauci muke da bukatar motocin duk malamin da za ka yi tunawa da shi a izala gefen wannan babu wanda mai girma duk bai siya wa mota ba duk da tattun alaramomi da a wajen ku tattun alaramomi da namu babu wanda bai siya wa mota ba manyan manyan agaji mu da na shirya masu kokari da jefa Allah kaɗai ta gudanar da siya motoci darakta agaji ya siya masa katafariyar mota za a je aikin addini mota ta yi accident ran da zai zo yi masa dandan asibiti da mota aka zo da ita dan aka kawo ka je shi akwai makarantun da wannan bayan Allah da shi da Dr. Tajiddi Dr. Tajiddi muna da guda biyu akwai Tajiddi Lifestyle akwai Tajiddi Prince and Princess to yana magana kan Tajiddi Lifestyle asali ka dan jiha ta da dan jihar Gombe ne mutumin da ko wani za ga shi kullum zai lafiya da rawani ina ka fito sunna ina za a je sunna wallahi da zai burge kamar sai an yi shugaban kasa wa daga nan za a gane akwai cikin mazaje ma akwai mazaje kar ku ɗauka dole zai karfa matarsa ciki na haihuwa shi ma namiji wallahi ko wanda zai ba mace ciki haka ya tagwa iyalinsa a gida amma ana lissafa maza shi a cikin matan ma Allah ya barka tattalin kwari da kasa shi saboda islamic college is usually an akhaf shi irin wannan makaranta a jihar Kwara a garin Kofa shi irin wannan makaranta a nan Abuja a Lifestyle suka sake wani sabon samfurin da a gwarinfa a nan Abuja na yara ƙanana 'yan nozin sannan sun yi wannan makaranta a jihar Kano kuga duk rashin tsaron da ake fama da shi a jihar Sokoto da Zamfara har ka je Kebbi ne dole sai ka rasa wannan jihohi in ta wancan gefen za ka je da kasana kafin ka shige na amma wallahi saboda Qur'ani da ake dora wa ƴaƴan jama'a a wannan makaranta haka bayan Allah suke ta nan a ran su tura ƴaƴaye su kullun su ratsa in an ba da hutu su ratsa su dawo saboda suna ganin karatun qur'ani da ake a makarantar ya fi a sadaukar da yaron saboda shi har manyan malamai ma ta alqur'ani mai girma sai ta yayan su kuma da shi wata wanda zai da shi ta gije su suka asa sauyin na makaranta cikin wannan satin sai Allah ya kawo annoba ta gobara new site sun gina new site ta ta fara bene sai ka je ka ga gina a ce maka qur'ani ya gina wannan abu kallo Allah cikin kaddara sai kawo gobara ta kone makarantar nan kana yi kusancewa kurmus ƴaƴanmu da ke karatu a makarantar Allah ya tsara rayuwarsu gaba ɗaya babu yaran da Allah bai ciro shi lafiya ba sai dai a ce kare sun on mata gefe tana ce mata ai duka yara a kwatin su ya kone ko riga ne ba su da shi ba na ce to amma su sun sai rato da kansu ko tsaro da kansu ba da ja suna da lafiya ba su bai ba da jiyoyi sai godiya kamata ke wa Allah shi yasa kai kwana biyu ba ku gan shi a wajen tafsiri ba ya tafi domin sauke nauyin da Allah ya dora masa ya gaya lafiyar waɗannan yara da waɗannan maluma da suka suke wannan aiki a makaranta sai jiya ya samu shigowa cikin dare wata wadda tsigi da kada ta gidi na madadin wannan majalisi muna miƙa jajen mu zuwa gare ku Allah ya maida muku da alkhairi Allah ya maida muku ninkin ba ninkin abin da aka rasa wannan alheri da ake yi a wurin na karantar da 'ya'yan jama'a littafin Allah ake karantar da su alƙur'ani mai girma yara suke haddace alƙur'ani wallahi ni na san abin sai kace dura wa yara karatun aiki tunda ina da ɗaya ɗan shekara goma sha biyu ta haddace ƙur'ani mai girma irin sittin a makaranta ni ka daure ba ciyo ba ne ɗaya na uku sun haddace alƙur'ani a makarantar guda biyu sun haddace alƙur'ani a branch nasu da ofa da ke kwara ɗaya mace ta haddace alƙur'ani a branch nasu da bizinci ƙira'ata muskarata muzawwada Allah karka bari wannan alheri ya tafi haka daidai wannan gaba sun zai godiya ga mai girma gwamnati jihar Kebbi Dokta nasu ƙawar wani ta ce Allahu Akbar wani mawaƙi ce ba inda Allah bai aji kaya ne ba to in Allah da cikin ajiyar da Allah ya aje a jihar Kebbi akwai mai girma gwamnan jihar Kebbi ni dai ga mutum bai son addini kuma mai talakawa shi jama'a shi al'ummar shi a matsayin sa na shugaba a gwamnoni da Allah ya azabta mana su a Najeriya in Allah ya da auren gwamnoni yana samun gaba ba ce ba duka ya fi su ba amma a sahun gaba sahun gaba na ƙarshe daga nan sahun ya kare shi ne gaba to yana cikin shirin Allah ya sa mai girma gwamna da wannan gobara ta tashi gwamna daga dare mai girma gwamna sai da ya zo wajen wannan gobara sai da ya awa biyu a saboda a ceci yawa ɗayan talakawa ga faɗa min gwamnati saboda a yi gobara a makarantar islamiyya zai baro gidan gwamnati ya taho makarantar islamiyya yara mahaɗata masu haɗa alƙur'ani a ce ga gwamna ya tsaya a wurin awa biyu ana ɗauko yara ana sa su a mota tare da mai girma gwamna shi ya buga waya gidan gaban hausa shi motocin gaban hausa bus bus duk a kwasan su a kawo a rinka gida yaran nan saboda a kanan kada rayuwarsu gaba da nan gwamna ne zai yi wannan yau wani gwamna ma ya zai ma ta ne shi yana gari ma ba jari zai a san ba da wani gwamna da ya yana cewa cewa amma bai yi wani aure wanzu har da ya tsaya da shi aka yi wannan aiki Allah ka saka masa da alheri yadda ya ceci ƴaƴan jama'a Allah ka ceci zuriya ta daga harata ta aljanna yadda ya share wa musulunci hawaye Allah ka share masa hawaye yadda ya taimaki bahar sun alƙur'ani da girma Allah ka taimake shi masu son su gabayan shi Allah karka bari su gabayan shi ya Allah duk wanda ke kai gabayan wannan bawan Allah to ka sa ya gabayan shi a ba a masallaci idan ka gabayan shi a masallaci ko shi ba ke gaba to kai ba kai mai gaba shi mai gani ba yana yana wanda ya fi yana ko muna kira da mai girma gwamna aiki bai kare ba wannan makaranta waɗannan bayan Allah da duk abin da suka samu musulunci da suka hidima da shi ba su da komai a kan su a aƙida da abin da suka gina na addini kuma ga jarabawa Allah ni wallahi ina da imani mai tsayi yawan karatun Qur'anin da ake yi a jihar Kebbi yana daga abin da Allah ya ƙara taimakawa ya tsarkar jihar Kebbi daga kowane irin bala'i ku faɗa min jihar da aka kwashi ɗan mata ne sakandare yan makaranta aka shiga daji da su cikin gajeren lokaci aka dawo da su gaba ɗayan su ɗan matan nan gaba ɗayan su masu kare ma sai da suka kine suka ce akwai wacce maka kada za ta kanta a cikin suka ce a'a akwai wacce muka bari da yunwa suka ce a akwai wacce aka ci zarafin ko mutunci ta a ɗan mata ɗan sakandare waɗannan banda su gaje su ga daji da su amma Allah ya tsare ɗan matan nan babu wacce aka yi ciki ba wacce aka tozarta ba wacce aka yi lafiyar da mutuncin ta har Allah ya ba wa girma gona yi ya tattaro su ya dawo da su gida ku faɗa mai sun gaka taɓa yin haka a Najeriya ba zan ce wannan aikin hajjin da Saudiya ta ƙa'ida ta bada takardaccen lokaci lokacin Allah ya da wucewa duk wanda bai biya sanin aikin hajji ba za a rufe alhazami ba su saba da wata sabon tsari ba bai girma gwamnan jihar Kebbi sai ya kira shi gaban hukuma a Nazan Honorable Faruk ya ce ga ba shi zamu ba ku mutane ko hankali hankali suke hada kuɗi ba na da suke bara ba ga kuɗi naira biliyan goma mun ba ku ba shi adadin kujerun da kuke bukata ku je ku biya gaba ɗaya ku sayo kujerun ku a jihar ku ko kuma al'adu talakawa bayan Allah ta rika biya a hankali a hankali a wajen muhasibi ko faɗa mun gwamnati wannan a Najeriya idan ka mana ba ta mutum akan mimbari ba farin shi muke ba ba farin shi muke idan wanda ya wannan alkhairi muke shiru muka ki mu faɗa da wata hujja kuma wanda ya shirya tare da ni da wata hujja su muna kira ga mai girma gwamna wannan hannun naka mai albarka ka shigo da shi cikin aikin wannan makaranta mai girma gwamna kuma ya sa an cire area gaba ɗaya saboda kar wani shiga cike cutu wani na yin shiga ya sa ka kusa watakila ta sha wuta ta samu fauni yara ƙanana na yin shiga su cutu ya sa aka cire wurin aka kuma sa jami'an tsaro su tsara wurin har zuwa lokacin da za a ga matakin da za a ɗauka muna da goma girma gwamna ka sa hannunka mai albarka cikin aikin wannan makaranta kamar da gudunmuwa ka taimaka daga wannan makaranta ta dawo a kan lokaci yadda za a ci gaba da karanta alkur'ani mai girma mala'iku daga sama da suke hango da yana haske kamar da ya zo a abin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa innal baita idza kasura fihi tilawatu alqur'an kasura khairuhu wa kasa'a li ahlihi wa dha'a li ahli as-sama'i kama tudhi'u nujumu as-sama'i li ahli ad-dunya duk wani da ake karanta alkur'ani mai girma manzon Allah yace alheri zai yawa ce mai girma gwamna qur'ani da ake karanta a cikin daga abin da ya Allah kawo a cikin cikin wata ta da ahli kuma zai yi wata da jama'a wannan yalwatawa da Allah ya yi maka zuciya kake ce ban fara ja ce ne akwai qur'ani da ake karanta ba a cikin cikin sannan zai yi sahace mala'iku daga sama za su hango gidaje da wuraren da ake karanta qur'ani suna kalkali a nan duniya suna hace kamar yadda muke hangen kuma taurari a cikin sararin samaniya ya mai girma gwamna kar a bar mala'iku su rinka ganin duhu a wannan wuri inda suka saba ganin haske saboda ta alƙur'ani da girma a jihar a gaggauta mala'iku su gaba da ganin haske su ci gaba da yi jihar kebe addu'a Allah ta'ala ya samu Allah ba ya dafa kwanan na za mu tashi
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
ليه تركت كابر بن مالك؟ gaskiya me ya karkar da shiga da bin hubayya me ya karar da murara ibn rabi gaskiya da hilal da murara da ka'ab duk gaskiya ta tallakar da su ta Allah ce ya alifi na mu da yakon da suka imani ittaqu Allah ka kiyaye dokokin Allah duk sanda Allah zai bada doka kan ya faɗi doka ya bada da cewa ku kiyaye dokokin Allah doka babba ce sai Allah ya ce kuma wa kunu ma'as sadiqin ku zama cikin masu ne gaskiya doka farko ku tsara dokokin Allah doka ta ku zama cikin masu ne kullum kasance tare da masu gaskiya na'am me yake nufi da kunu ma sadiqi malamai suka ce ku zama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa waɗanda su suka fi wa gaskiya ku zama kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu wasu malamai suka ce a kun koyi da wayannan Bilal bin Umayya da Ka'ab bin Malik da Murara ibn Rabi yadda gaskiya take cin su kuma kun yi gaskiya shi yasa mace a ɗakin mijin da gaskiya duk abin da ya faru mijin ke kan da yake in ma ke ce da laifi in ma ba ke ce ke da laifi ba ki tsaya ki gaya masa gaskiya har mijin ya gano ƙarya ba ta fita daga bakin ki ta gaskiya daga ranar za ka gane investment da kike yi daga ranar za ka gane kin investment ranar za ka fara gane muhimmancin gaskiya wallahi sai an kai matsayin da duk labarin da za a bashi da abin da ya faru a cikin ranar ce guda kata ko kira min wanci na san ba za ta mun karya ba lalace yi nasara ko baki nasara ba ki yi nasara Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ne mata ne da ahlul madina ta da rama
فأعتمد لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه wa'az ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضعا ya yi gangara ولا يطعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح aha إن الله لا يضيع أجر المحسنين malamai suka ce wuka idan ana wasa ta to da kaifi da take tsufa da mai take tsufa da kaifi da inda ana wasa ta ana rama lokacin da ake shekara ashirin da biyar shekara talatin talatin da biyar an ɗan kala kafin ya yi karfi ne da alarma ya canja wasa wala ba to yanzu an kai arba'in aka wuce aka nausa ita ma hamsin ne yanzu an naushe yanzu an nausa an tafi ana neman su
Tun muna can
to har an sai wani duk wanda da za a yi muna daidai su sai yanzu har ni na nausa ana ta hanyar ne ba ƙarin zama shi ya ƙarin cewa amma dan Allah ku je da ke karanta Qur'ani ne ba yadda kuka ji ya rera ayar nan haka ya rera ta shekara 30 da ta wuce in ka san yadda ya karanta ta shekara 30 da suka wuce inda aka yi sama aka yi sama inda aka yi ƙasa aka yi ƙasa inda aka yi su aka yi in ba a wasu ko ba a wasu wannan kawai wallahi in ana wasa Allah rama Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya kara hasken makaranta Allah sa ya su gano wannan alkhairi da kira kana kana ba shi a duniya duk inda ka je duniya sai ka kuma da wannan bawa shi dan kara ka sai kana zo ka ji shi ka Allah ya gafarta Allah ya ce ma kare da ahlul madina ko kada bai dace ba ga mutanen madina in ji Allah wa man hawlahum min al-a'rab da waɗanda ke ƙauyukan da ke kewaye da madina larabawan ƙauye da ke kewaye da ina madina ai bai dace da su ba in ji Allah ai ya takallafu an rasulullah an rasulullah a ce ga annabi zai tafi fagen daga su kuma su zauna a gida annabi zai tafi sai ka zauna kai ne Allah ka tsare mu daga wannan a ce Allah ya rayu zama zuwa za ka sanar da sanar annabi zai fita mu zauna a ba ba ba ta ba ko shek bara da shi a cikin kudin da za mu zauna balle ana magana annabi Allah ya ce wala yardabu bi anfusihim an nafsi kada kuma su kuskura a annabi da cikin rana su je su wurin su ga rana ba su zauna inuwa su nema wa kansu jin daɗi su nema wa kansu kwanciyar hankali da rashin wahala su manta daga annabi can a cikin ranar takobi a hannunsa cikin wahala kace ta ce wannan shi ne ma'anar wala ya gabo da an fusa da anfusihim Annabci.
annabci kasu so kansu su manta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai a yakin hudu da su Abu Dijana da kafirai suka gane inda annabi yake suka ce to sai yau kan ba zai bar nan ba suka rinka ruwan kimon ku ka san ba bara ku kibiya wallahi kibiya da kasar mu da ta kasance da an ja kibiya a tsalwa arzu a gudu yana so rufe manzo Allah sallallahu alaihi sai kibiya ta danda ba shi a arzu wata ya rufe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kibiya tana danda ba shi kamin a gama yakin sai ne zama bayan gaba inda zaka dama ko ina kibiya ce sai ka ce bayan bushiya wala yarjabu bi anfusihim annafsi Allah ce dalilin da yasa ya faɗa wa masu zane wannan magana zalika bi annahu la yusibuhum zamaw ba wata kishirwa da za ta same su irin kishirwar da mai tsarin da muka ambata lokacin da za a je yakin tabuka to la yusibuhum zamaw wala nasaru babu wata gajiya da za ta same su saboda tafiyar kafa ta bala'i da ake an hau dutse an gangara rani an yi ana tafiya an ɗan huta da asuba an sake tashi an ƙara yini ana tafiya ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba sati ba kwana goma ba tafiya ake da kaba ai ba sai an faɗa maka gajiya ba to Allah yake babu wata gajiya da za ta same shi ne wala na samu wala mahmasatin babu wata yunwa da za ta same shi almaja ba wata yunwa da za ta same shi mun faɗa muku saboda samun yunwa masu jata su yanke ba da yin kwana ɗaya su biyu su tsaga kai ka tirabi dan uwan mai tirabi masu gata ce a kowane da zai ba su tsotsa su duka wani gaba su tsotsa ba magana ita a gari ya ta to ba irin wannan yi wanda za ta same su fi sabilin lahi wajen zuwa jihadi shi ne cikin hanyar Allah wala ya ƙaru wanda mawdi'an ba wani mataki da za su taka yujibul kufar wanda zai fusatar da kafirai ko zai shi arziki gaba shi haushi ma zai baka dada inda ya kan addini ka ba shi haushi ya fada bai bace ba ya rasa yadda zai da musulunci ne da ya sa maka ba to lada za a ba ko za a baka lada za a ba wala ya zalu da min azuwi dailan ba wani abin da za su samu na harbi da kibiya ko tsara da takobi ko suka da jama'i daga abokan gaba illa kutiba lahum bihi amalun salih sai Allah ya sa an rubuta musu aiki ne na kwarai lada a cikin littafin su ji Allah kar ka dauka yau da gobe za ta sa wannan rubutu ne kankare inna Allah la yuzu ajra al muslimin Allah bai lalatawa bai toza sanada masu hawa Allah wa ja'alna minhu ka karanta Qur'ani baka san darajar sahabban manzon Allah ba ta lalata Allah ka gafarta mana amin sai Allah ya ce ka gaba da rabuwa ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون
Allah wanda sun sarki yake illa ka ce wala hubbi ya mara tsara inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin sai Allah yake wala yunfiquna nafaqatan ba wata ciyarwa ga masu imani zati sagiratan karama ce wala sagiratan ko babba gurgurun wadata su na ba na magana sagiratan wanda bai da wadata ya bada ne kadan ko kabiratan kuma wanda yake da wadata ya bada ne ba ya da jaran kan kare duniya kuma ka ci gare ba magana kuka ba da sagiratan kuka ba da sagiratan ba ya ba mai gaba ka in za ka ba da sadaka da taimako addini kai ne da za ka kai
in za ka ciyar da iyala ka san yadda za ka gane gidan mai wadata ne in za ka yi sadaka yi sadaka irin ta mai wadata in za ka yi taimakon addini yi taimakon addini irin ta mai wadata shi ne ma'anar yin yanzu zu sa'atin mai sa'atin
ينفق ذو سعة من سعته to sadaka ba ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله Allah ya ce mai wadata ya ciyar daga wadata sai ji Allah sadaka dan hannu baka hannu kwaya shi kuma ya ciyar gurgurun abin da Allah ya bashi ba dora maka ba da abin da bai da shi na to za ga na magana za a gina masallaci ana magana za a gina makaranta za a dauki nauyin da'awa sai ka gani shirke yake da kudi mana an tara biliyoyi da sai ya kasa ba amma zai ce malamai da ma kun ce ita sadaka ba ta kaɗan ba ta yawa saboda haka ga lafi yana lafi ne mai juyi Allah ya yi kayi wa malamai shan zai shi malamai suka ce sadaka ba ta kaɗan ba ta ba ta kaɗan ga wanda bai da shi ba ta yawa ga wanda Allah ya ba da yawa an gane karatu shi ne ma'anar wala yin su kuna da fakatar sajirata wala sajirata wala ya kaka da wadiya babu wani kwari ko wani wadi da za ku kyata daga wanda ko da kafa mana za ka bi jihadi illa kutiba lahum sai Allah ya sa a rubuta musu li yajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun domin Allah ya saka ka musu duk kyan abin da suka aikata Allahu akbar sai Allah ya ce ga gaba da rama وما كان المؤمنون لينفروا كافة aha فلولا نفر من كل فرقة منهم لكل
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Allah wani sun san ce wa ma kana li wani mu'mina wa ma kana li mu'minuna li yashru kafa ai da ma bai dace ga mu'minai idan za a tafi jihadi a ce gaba ɗayan su za su fita ba za a bar kowa gida ba ba zai yi ba yadda ba za su zauna gida gaba ɗaya ba ko ba za su tafi ba gaba ɗaya dole a samu su ma su uzuri da za a bari da waɗanda wasu dalilai na aiki zai sa a bar su saboda shugabancin gari ko wasu bukatu da ka iya tasowa ko alƙalai da za su jagoranci ko su limamai da za su wasu masallatayya don a ci gaba da addu'a Allah ya bada nasara abin da za a je a yi ba za a ce kowa da kowa digiri a ta ba ai kafin na iya zagayar su su banna a cikin gari sai Allah ce falaula na farafin kullu shirkatin minhum ba'ifa to amma me ya hana daga kowane yanki na cikin jama'a a samu wasu gwargwado waɗanda su kuma za su zabura menene aikin su shine da ya tafar a hufin dini su kuma masu tafiya domin neman mai domin neman ilimi saboda ba a iya jagorancin addini sai da sai da ilimi akwai waɗanda aikin su ne su yi karatu su da sa su bincike don su ba addini kariya a ba Qur'ani kariya a ba sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya dan kada kato wa hana shi bacci a haɗa shi da bango matsiyaci ya rasa gabar ya rasa yamma a tuka shi da hujja Allahu akbar sai yana da ido har ya koma yana haji har ya koma ƙasar hali a samu aya a ƙasar yawon kamar saboda dan za ka ta ba za ka ta kama shi maganin shi za ka yi hujja sai kowa ya ga dan ba ka ta ya alama kuma su kowa mara gane ba ɗan ɗari wani da suka fi shi ba sun gane cewa ba an yi abin kunya sun ce su masoya annabi ne ana faɗa da annabi sun yi shiru saboda da yin zala ake faɗa yin zala ne masu kare annabi wallahi akwai wani malami nan da sai ta tarso ya kama ni
wadan gane kato ya ɗauki hadisai a musulmi yanzu zagi su jan zaɓi su samura yanzu zagi wai da gana ba kuma yi kin kiɗa wata hafi ƙarya ya ci mutunta sahabin annabi aka kuma tun mai ƙarfe ce ya gagara kawo hujja muka ce wannan kalma sai sun ba da ya ƙara sai ya nuna yadda aka samu ta mafi a ce ta duk kuke da ya gagara kawo har yau in kuma ya rike kawo ta har yanzu muna jira ba ya gama ba ce tun da wani bai kara magana ba tun da dauko table of content muka dauko table of content na Qur'ani muka masa one fulo ko za ka ji mu shi eh calculator calculator ai ba ka ga fito ita ba ma da ya mutu
wai sai da ji malamin wai ya fito wai yana magana to kun ta kan hankali ku da an soke sai musulun sai musulun qur'ani ne shi da gara kasu zai fara duka sai musulun akwai wani malami a zamanin wane ne wane ne ya tattace musulun shi ma akwai wani wane ne wane ne shi ma ya tattace da musulun akwai wani wane ne wane ne ya ce wanda ke faɗin wannan magana wai yau sai ji ko da bakin shi irin ta za ka taba taimul bukari ko sahih muslim mu ba ba za mu yadda ba ko ba an ta ce yaki yayi yayi hayar kifi da nako eh hayar kifi da nako kada ka to jirgin kada ka to samu jirgin sunna ya kai idan ka san da addini ka maka idan ba ta cewa da kar ku yadda ku ce za ku fara dan kare kafa dan izala ke fara za ku fada karfa yan izala yau idan su ba su da masu da za su magana saboda ba su yi karatu wasu ɗauka da yan ɗan kare kafa yake ilimi ne yau an ɗauko an haska duk duniya ta gyara ƙarya yake jahili ne ba ka banza ne kawai ba ta mutane duka saboda ka kowa ya koyar da me da zai hau kuma an yi abin kunya ko mai muka ce wa shi wa ɗaya da da ya rasu mun jajanta masa mun jajanta wa haka ne kuma haka bane kuma hanyar na duniya qur'ani ya yarda da shi kuma ya yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karantar da mu da imamu malik a masallacin shi ko ba mai zaka ce mishi wani su da almajiransa wani sun hada sai ɗan tsada kasu ba ba shi mun haushi ba ko a ce ya cikin tsoro ne ɗan mai ne aka san mishi aka ce cikin kansa magana ta wani ajiyarka ba mu mai magani ɗan izala da annabi shi abun kunya Allah ta yi wasu daga cikin almajiran na ta albar akwai wasu daga cikin almajiran shi yau tun da muka tafi suka ce ƙarya ne so suna tare da ƙur'ani suna tare da hadisi dole ya zo ce zai yaƙi hadisi zai yaƙi buhari zai yaƙi musulun sai su yi fada da shi suka ce fada fada yin ibada ba kare ba zai ba in wannan ta wuce ma za mu ci gaba da bugawa
yau munir kosa ya kira a ba ba kiran muta ba ba kiran suna mutane a a kan zubin ya ce in gaishe ka ce wani bawa Allah
a waje da a san kowa ya munir kosa yana gaida mu ya ya yana cewa da wannan zama buhari sai ya zuwa eh yana cewa da wannan zama da musulun kalawa ko ba yana ya yi abin da kuma da kyau yi ba ku an samu ba a hankali lokacin da na taɓa gabatar da shi aka tambari a saudiya wajen wa'azi nake wani da kakurin matashi wasu daga cikin yan abin ya masa zafi ya kamata tabar gwamnati ce wannan da kakurin matashi wani kila da sun fara hango abin da ne hango ta lokaci akwai abin da za mu hanzaye da za ka aiki ba sai bayan shekara uku ko hudu ko biyar saboda kwamfutar ɗau saboda kwamfutar ɗau akwai abin da za mu hango yau ba za ka hanga ba sai bayan shekara uku ko hudu ko biyar sun hango abin da na hanga da su lokaci kuma sakowa sun hango aƙida ta daban cewa na bar aƙida ta da ya tashi jami'in kada zai fara su da cewa ga shugaban mu Sheikh Abdullahi Balalo da sauran shugaban mu Sheikh Yakubu Musa ya babban darakta na agaji Mustapha Imam City duk sai da girma wani da malu duk sai da girma su mun kuma kuma su jira za mu zama sai su gace to ga wani kafiri mushriki dan wuta zai gaba da bukuwa zai gaba yadda wuce ke kamata su yi amma ya aikata laifin da kafirci ne ba za mu ce laifin kafirci ba ba za mu ce kaza kafirci ba yanzu ba ina dinin da ayyukan ba ne yanzu na dinin ne da mutum mu'ayyan wani mutum ne guda na ke dinin tare da shi dole sai ka san ake cewa hudda da mutum mu'ayyan da hudda da laifukan da ke yi mai da mutum kafirci da kuma shi mutum guda ya ce kai kai da kai nake magana kai kafiri ne dole sai ka zama wajen tsakanin wannan wannan kuma karatu ne yana cikin manhaji na hannun sunna wal jama'a sauran abubuwan da mun fahimta da ba mu da irin su muna fata nan gaba Allah ya sa mu gane duka mu dawo kan kitabu was sunna sannan karatun da malami ya san mun ya lokaci ne sai ya karantar bid'a ya karanta ko a cikin musulunci ya karanta aikin haji kuma a ranar Allah ya masa muwafaqa wallahi ban san shi ba kabila da ban san shi ban taba gare shi ba amma kaida ce wurin dukkan malaman Najeriya ake gabatar ko muke jagoranci mun gabatar da malaman sunna hamdani sun wazi ya kamata mu lalabo wani daga cikin malaman sufaye mu gabatar da shi na ce a rubuta mu Dr. Ibrahim Idris shi ce ga wani malami zan gabatar da shi na shi bai su da shi wallahi ban san shi ba ya ce mu je koza na ce ka tabbatar da sufi ne sufi za mu gabatar ya ce kwanar da gaske na ce a kama wurin addini musulunci za a karanta ba su fankin za a karanta ba a koya wa jama'a yadda ake aikin hajji a sunna ya ce kwanar ya dace zai yi wannan ya ce mu yana da su cibiya mata da awa ko na bai kamata haka da ba zai yi tunawa da za su gabatar da shi iya ɗan kwamishin da na samu a lokacin a hannun malami na sunna a kan su da tsaya na ce zai gabatar da wuri zaƙa gurin matashi sannan yana karantarwa a social media masu kallon social media suna ganin da'awar a wurin aka ban labari amma ƙarya ne ko gaskiya ne gaskiya ne wanda su zama na saboda su ƙarya ba yake har yana da wata santa ta yada da'awa kalmomin da ya amfani da su ke da amma za ka ɗauka Najeriya za ta kone amma waɗanda ta zargin ne goma su ban galafin su ko zama ya sake galafin su ba abubuwa guda biyu abu da farko ne kamar da na ga musu na fi su kawo abu da za a goma za su yi hanguwa ba da wani amma da musu kyawun da kanta kyakkyawun ne akwai wani fahimtar da nai ne Allah da sa su su yi fahimta a lokacin ba ku jira abu na biyu kuma sai ranar da gane yadda suke kallona suna musallan malami ne na da'awa na sunna wanda ya kamata ya zama karkatacce gaba ɗaya ba tun da za a samu kuskure daga wajen shi akwai abin da ake cewa hakan sun abrar sai ya ake mukarraru abin da abrar za su har ma a ba su lada to abin da mukarrabu na za su Allah ya tuhume su to yin abrar da lada ma za a ba su sun kai ashe inda ba kai ba sun kai inda inda ba kai ba kuma da take yanzu a lokaci ban taɓa gane ƙauna da soyayya da suke maka mun da lokaci wallahi na ga gane wa'ina a ce musu yara ne na kuma ƙara cewa to kabir gobe ka ƙara kaka tsantsa idan ce abin da ya saba suna wallahi akwai da za su ma gyara ka ƙara tsayawa ka rikici ta hanyar kyau ka tsalla ka fata sai wani ya kai da jasa ta saba rigarsa in kana da hankali ne za ta yi sai ka tsaya ka duba idan ka gaba ta saba ba bukata ta biya ko in ta taba ba sai ka wani in ba da taba ba sai ka fara tattara ta ka ƙara cikin tsawa ko ko cikin zai zo Allah ta kaza da zai taba ba yadda kwata ta gaba ita ma ba za ta taba ba wanda yake ka taba kwata nan masoyin ka ne ko baki ka masoyin ko kun taba gida ce in ba ita bai ke kawo da ba ita sunan mun ko da kun taba gida magana kan dubai ba da ana ba ka kawo ba har a hura kawo ba zai magana shi yasa kan zaki a dubai ba kira su da ko sako ne sai ta na isar da shakka shi kuma aka zama sako ne da ya kamata a isarwa kuma ya kamata jama'a yana da sai sa da su da sako ne na karbi sako kuma ina godiya don kare gato tambaya ta za mu tsore na sha uku bari mu gama gane dan kare gata nace muku ya gane kuma kullun jahilci ta kare bayyana yake wallahi da ya sani da bai magana ba da sai a ta rigima ya shiru shi abin da za a ɗauka za mu zauna ne kawai da yadda kalalla kwakwalwa ta duk hadisi da bai kama hankalin shi ba ya zaro hadisi ya ta surutun maza da wofi mu ko mu ne kungurin jahili muna wani da matsalar hadisi to shi za a gama rigimar in ka cewa ciki guda daya ko guda biyar ko guda goma ko ashirin kace sai a zo tambayar da za a wata hadisin an samu tambayar da za ka shi ne wani hadisan sun kada ne baka yarda da su ba sauran ka yarda da su waɗannan ne kada ne baka yarda da su ba idan waɗannan ne kada ne baka yarda da su ba sai mu tattauna ko ko ga da ban in waɗannan ne kada ne baka yarda da su ba ai sai mu tattauna yau da zama da wani ka ce duk hadisan annabi na yarda da su na yi imani da su waɗannan ne kadai bai yarda da su domin da zan wani maka matsalar wannan hadisin da ka jawo sai na karanto maka wani hadisin sannan wani maka wannan matsalar sai na maka tafsirul hadis bil hadis to wanda na ɗauko ni shi ma baka yarda da shi ba to ya zai wani maka wannan matsalar wato shi fara ka kai mahaukacin bai ba san ina ke kallon ilimi ba bai ba san da ake ce ilimi ko ta ina ilimi faru ba da ce ka ce wayan da hadisan guda ashirin su kare ne bai da su ba ba ba ashirin ba da guda hamsin ne su kare ne bai da su ba in ma ba hamsin ba guda ɗari ne wannan ɗari su kare ne bai da su ba in ma ba ɗari ne sun san ɗari uku girbar su guda ɗari uku ka ce mu gasu guda ɗari uku duk nan su bai da su ba amma ban da su duk hadisin annabi la yarda da shi ai a lokacin da zan dauko maka wani hadisin da annabi ce maka bayani su ɗaya bayan ɗaya ko wani da hadisin da annabi Muhammad to amma duk hadisin da zan dauko maka bayani shi ba hadisin maka dan shi ya kare shi me ya faɗi bayani in ce ba ka tabbar za ka tabbar yadda za ka gane jahili shi bai san ma tattaunawa da jayayya da ne manhajin da ake da shi yau kuke ka faɗa wa duniya hadisan nan guda goma sun kaɗai ne bai da su ba duk hadisin annabi na yarda da shi hadisan nan guda goma ko da sai ka masa hadisan da zama da maka shi insha Allah ta ba yanzu sauran ba ka yarda da su ba sai dai kawai ka ce hadisi ne kika da Qur'ani babban faɗa da shi ba magana ba ka faɗa da shi ba muna tambayar ka kai da shi ba ka faɗa da shi domin ya biya maka bukatar ka shi ne kake ya daidai da ne Qur'ani bai kika da Qur'ani ba irin fahimta ka saboda yadda da kai da Qur'ani ne shi yasa shi ba kace ba za ka faɗa da shi ba ba wani ba kai da hadisi da annabi faɗi shi ba har da yana mutane hankali ba ne na ga hadisi da ya nuna darajar annabi har sara masa take a ce ba ka sara masa take ba kace kai da shi wannan hadisin annabi ne ya faɗi shi sai ka kasar hadisai da wani bukari da mukarrar hadisai dubu bakwai da wani abu da wani ɗari shida kace duka kakali sai ka ɗauko guda ɗaya za ka yi tambaya a kansu to da rigar ne ne maka to da sauransu ba ka yi su sai da isa ne kawai ba ka da hurumin da za ka zama hannun da kake da rubin wannan ba ka da wannan hurumi ki to ka faɗa wa duniya duk hadisan annabi na yarda da su na yi imani da su ni na ƙara ƙato waɗannan guda goma ne bai gida da su bai wanda su ba ka ji rubuta in ka ka zo ka an samu waɗannan guda goma da ranar za ka koma Oman bai karkara da Allah kuma ni ka kame gare ba su ciki na gara gado ba na'am dan kare kafe shi tambayar da aka masa ta gaba shine na ce me yasa suke aske gemu alhali akwai gemu a Qur'ani me yasa muke aske gemu alhali akwai gemu a Qur'ani yace ai ayar da sai magana akan gemu da ina ma tafsiri na ce a kawo ko cikin arab ko a ɗaha yace bai ma san ayar da ha kadai take ba babu ta arab da nake kawo sai yan arab bai san wani ilimi nake so da bada kiraya da nake koyi kawo wannan bai san wani ilimi nake so da bada kiraya saboda hauka kai da ɗan ƙara gata to ayar da ta magana akan gemu guda ɗaya ce ita ce ta cikin sun ɗaha na yi da ɗan ƙara gata karanto mana ayar ƙara yin ɗan la ta kusa
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ya isa haka annabi musa eh kamar da kala kake faɗa ya rike gemu haruna ya rike gashin kan haruna yana ja sai annabi haruna ce ya kai dan uwana la ta'kul bi lihi karka ja gemuna wala bi ra'si karka ja gashin kaina inni kashifu zaka إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي abin da yasa ban yi ka ba na yi tsoron kaka ce na raba kan bani isra'ila wannan shi yasa na tsaya ban yi ka ba ban je inda kake na kai ma labari ba sai dan kara kace su to ai annabi Musa abu ne gashin gemu da rai da gashin kai yace to in kun ce na an ambaci gashin gemu a Qur'ani saboda haka ba zai yi ace ba to gashin kai kuma da aka kama bai sa kuke ace ba in dai an kuke da wannan ayar da take kada a kama gashin gemu kada a kama gashin kai da ita ne yasa kuka ce kada a ci gemu ko za ku yi wa ne ne to kuma dole a yanzu ayar ta hana ake ne gashi ce to zai sa masu gashi ake gashi ce kuma kuke ake gashi ce aka ce ya musu da taya ya musu da taya wasu za ka kuma sun dauka hujja ce haka yaran da sani gugu yadda haka ne sai dai ka ake duka ko kai ne ko ka bari ne ne da wani ayar da sai ce ai shi gemu halitta ce mene halitta ce ba a baka lada sai aikin da kai shi kuma gemu ba aiki ne kai ba halitta ke tsirowa kawai da kanshi in sai baka tunda shi ne ya tsiro da kanshi da ka bar shi babu abin da kai balle alada yake da za'a yi maka ne amaluna abin da ake ba mutane lada sai abin da suka yi yace sannan abu na gaba ai ga yan boko nan da yan siyasa da masu kuɗi da sarakuna ba ku kafarta su ba saboda sun arziki mu ba ku daina zuwa maula gidajen su ba shi da aka tafi bidiyo mun je maula gidan focus kafin dan kara kasu da ta cewa ba muka je maula gidan focus ba idan ka je gidan wani maula da su focus ne je maula focus din tun da muka fita gaskiya ta bashi da muka fita kanta ya kara yin magana an kara kasu in ya kun so ne shi ya ka burkushe shi sai ya shuru ya sake koma ya zoki ya ga wata tsaye ya kamata ya sake kullowa ta ɗauke hankalin mutane shi ne sai kuma da kuma da kuma kura da zaki za ka fara sai inda ka mutu zata kun ji wani jina kara kasu ya ce to ina kun ga an ce a shiga shi kan da kuke a shiga shi kan kuna bari gemu to bari ku da hujjoji na yan ƙara ƙato a ilmance da ba da gina hadisi ban da hadisi a ƙur'anance na farko abin da haruna ya ce yau da kuma ya kai ɗan uwa na ɗan ɗan uwa na zuwa zuwa uwata da larabci uwata ɗan ƙar uwata shi namiji ne amma ta wajen uwa ku faru da shi ba ta wajen uba ba
shi ne ɗan uwa dan uwa yau dan uwa saboda an fi tausaya maka in kalame ta wajen uwa fiye da in kalame ta wajen uba an gane wannan in ka ce dan uba na zai ce to nan ma zage ta ko da abin da kake nufi amma ka ce dan uwa ta tsaya da cewa ta ka tausaya cewa za ta akun bilihiyati kada ka kama gashin gemu na shi ake cewa nisha sai ce wala bi ra'asi kar ka kama kaina ba za ki sai ake cewa ra'asi ba a larabci dan gane kansa an gane kansa shi gemu ne sunansa lihiya shi ne gemu a yi ɗaki kuma a haɓa ita ake ce zikin ita haɓa ita ce rike da fuska shi ta su kira fuska da haɓa ba daidai ne a ƙur'ani saboda haɓa ita ce rike da ita shi ta a can cikin suratul isra'il Allah ya ce mu ayyuka bihi awlatu إن الذين أوتوا قل العلم قليلا آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا أها ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويذكرون الأذكار ويسرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا كرسة كرسة كرسة وأنا يكرون للأذكار سنة فاتوى ذهب سجدة سنة ولا سجدة da fuskar ke faɗuwa eh amma sai a kira fuska da ne da zikin saboda shi ke kira fuska gaba da yana wai kiruna daga azikari suna faɗuwa shi wa Allah su jira da haƙoƙinsu ma'ana da fuskokinsu saboda haɓa ke take rike da ne fuska gashin da ke fitowa haɓa sunan shi ne sunan shi ne amma shi ra'as kan ne ra'as gashin da ke fito a kai sunan shi sha'arun ra'as gashin ne gashin kai kan kuma shi ne ne dole gashin a kai ko ba gashin a kai شنو الرأس shi ne an rasu ko gashin a kai ko babu sunan da ne رأس arra idan ka yi za ka wala akwai wasu qur'an qur'ani ne ya kawo shi a cikin suratul maida ya da daga aka koyi da kuntum ila salati fa gasulu wujuhakum
يا أيها الذين آمنوا إذا قم- يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم to ya isa warsahu برؤوسكم to yanzu sai ne ake farkon idan ka ce kai idan zai shafa sai ne zai shafa sai ya lalace tunda babu kai a zafi karatu يعني بقاشي أكيد idan gashin shi ne kan to sai dai farkon na zuwa sa zai shafa ko kuma zai ba me na shafa ta dan kare kwato ya ce gashin shi ne kan sai da ka ce ya ta kunu ya ta kunu biliyati wala yura'ati to ana nufin gashin kan ne ba kan ba sai dai kana iya rike kan mutum sannan ka kawo jin wasu ka ja ko ba za ka iya ba to dan gara ka su a nan zero ka samu ayar ka bata ma su da sakon gaba ɗaya ba yanzu kana bukatar mu tsara maka karatu ne ka gane cewa kai gaban ya shi ke tana yi ka ce wasu malamai sun zo sun fasara kar ka kama ah, ka- kaina sukan kaddara gashi kai yana da gashi sau da da aka tashi sawa an kama gashi wannan fassara ce ta ɗalibai annabi ba baka da fassara shi ba balle fassara ba annabi ba baka da fassara shi ba ba dai sama ku hujja da fassara ba yanzu ne da kai mun ce gefe da gefe qur'ani za a yi magana dan ka riga ta yi jarma ko ya faɗi to ka ku bashi maki guda ga guda ka ka ku saurin bashi maki akwai tambayar ka ta gaba akwai tambayar ta gaba ya ce to idan kuka samu lokacin kara aiki gemu amma kuna aiki gashin kai idan kuka samu cewa a aiki shi gashin kan a ƙura'ani kuka samu amma ba ku samu idan kuka aiki gemu a ƙura'ani ba a ƙura'ani ɗan gane ba su ana da ba da ƙarfi da Allah rasulahu ru'ya bil haqq لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق aha لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا
شكرا شكرا قريبا شكرا مسلسل ده هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا waye manzan محمد رسول الله
kursu wala karatun ya fito la tadkhulun al-masjid al-haram insha Allah ajilina la tadkhulun al-masjid al-haram insha Allah ko ajilina sai ka ce ne wa hadithin da rubuta dan kare da ka hada ta wannan ayati ko kana tunani da Qur'ani
لقد صدق الله
Aha.
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون Aha.
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
to ya za ka yi da wannan ayar ɗan ƙarar ƙasu da aya a ƙur'ani ko ba ƙur'ani ko da wannan shi karo da ƙur'ani sau nawa ana raba ta biyu da sau bakwai to wannan ayar ba ƙur'ani ko ta ba to sai ka sanar wata da duniya ta ce ayar nan da kabir gobe ya ga ana raba masu yau ƙarya ta ce wa Allah ba ƙur'ani ta ba idan kuma ƙur'ani ta kuma ta ce baka san yadda take ba in mun isa mu kawo to mun isa kuma mun kawo babu kwamo sai da zakara jahilin banza jahilin ko wannan shi ne zai zama da tafsirin qur'ani qur'ani wannan majalisi na tafsirin qur'ani bil qur'ani kadan daga kan zakara yanda ka san qur'ani ka tafsirin qur'ani wai ta da sai haka sai ka tafsirin qur'ani qur'ani ba ka sai mu da tafsirin qur'ani ta ce muna hulɗa da sarakuna da masu mulki alhali suna ansa girma masu mulki da sarakuna su aka ce mai koyi da su ko annabi Muhammad su aka ce mai koyi da su ko alqur'ani to me kawo magana su kuma da rashin hujja da Allah bada tambaye ka mafi yawan barayin Najeriya a cikin su ake samun su masu sace kudin Najeriya a masu mulki masu mulki gwamnoni sanatoci ɗan majalisu ministoci kyawun na lokar gamba permanent secretary daraktoci masu tsarin kudin najeriya general general aiki aiki kanar kanar brigadier brigadier su ne kawai su ne ba su a suka tafi ne su ne suka tafi ne ka suwa da kai kai sadawar da bai kuma tsakanin guda Allah wannan rukun da na karanta garga tun daga gwamnoni sanatoci waye dan Allah dukkan su mutanen banza da zuwa mutane wallahi da karin da to akwai wanda ya fi ta kusa da Allah sama da duniya ai ba mutum cewa da zai wajibi bane duk wanda da zai mu kafiri ne ko dan wuta ne wanda ba bara sai dai wajen sun sace sa annabi Muhammad sannan yasu bane ke bai kace ke dan kara kato kata banza da idan yanzu misali idan misali za ka ba yanzu darajar ka ba sai ka da mai addawa a addinance da yadda ya kamata a same ka da kama da annabi Muhammad sai da kai ke karantar da addini da annabi zo da shi ya kamata ka kace kama da kai kama da yadda annabi ya rayu da Allah saba wa annabi da al'umma kai da ka saba wa annabi ka saba wa Qur'ani da wani wanda bai da alaka harkokin duniya sai ke dan siyasa ne ko dan kaza ne ko dan kaza ne wanne ya hankali wa musulunci sai a rasa da mai duk wanda ya kalle ya ga dan fasa ba ta kama da musulmi ba duk wanda ya kalle fasa ya ga fasa dan fasa
ai da akwai kiristocin da suke karatu a cikin musulunci da su fasa musulmi
karamakalla kuma an tafi da zuwa gane da sai ya rasa da jirgin da ya Qur'ani da akwai gemun ma suka sa a ciki da da akwai dan jirgin ma sauran fara kasa suka sa ta kai ko ba da ban fara kasa tun daga banzu da Kaduna har zuwa kashi wani da ya bar jirgin Allah ne yake so a gane shi yasa kowa fuska suka ba fuska karuwa da sunan kuma mai da'awa da sunan wakilin Qur'ani kuma ga Qur'ani ya ambaci jirgin wani wakilin Qur'ani da kudan ba da kare ya ga kare ya ji da Qur'ani yau ya dawo ya tsira ko da gwamnoni da sarakuna da sanatoci da sauransu da ba ta aka gero to yanzu da su yake koyi amma shi yanzu ƙur'anin an haƙura duk da ƙur'anin ya kawo ko gaba gane shi za ku ci gaba da gane shi insha Allah za ku ci gaba da gane shi insha Allah sai Allah ya damu da ku gobe da rai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik